من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى يو إشرين بير ga watan rabi'ul akhir shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 28 ga watan goma shekara 2024 miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na littafin alkaba'ir wallafar ashaik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba satin da ya gabata mun fara karatu ne a cikin alkabiratu thaminatu wal ishirun kabira ta ashirin da takwas malam yana mana bayani game da aklul harami wa tanawuluhu ala ayi wajahin kana cin haram da kuma ƙoƙarin kaiwa zuwa ga haram ko samun haram ala ayi wajahin kana ta kowace irin fuska hakan ya kasance malam ya fara mana bayani game da abin da babin ya kunsa mun tsaya ne a daidai hadisin muslim shahararre kuma sanannen hadisin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu la ya'lamuhu kathirun min zuwa ƙarshe za mu tashi hadisin Anas dan Malik Malik cewa anna Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace ya manzan Allah ud'u Allah ay yaj'alani mustajabid da'awa ya ce ya manzan Allah ka roƙa min Allah maɗaukakin sarki ya sanya ni daga cikin wanda ake karɓar addu'arsu wanda da zarar sun yi addu'a kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa ya biya musu buƙatunsu faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ya anas ya kai anas atif ka sabaka idan kana so ka yi addu'a nan take Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ka zama mujabu da'awa to atib ka sabaka shi ne tsarkake tsabtace hanyar neman abincinka abin da ake nufi da wannan shi ne sami abincin da za ka ci ko ka ba wa iyalinka ta hanyar halaliya tujab da'awatuka idan kai haka sai a karɓa addu'arka fa'innan rajula hakika mutum layar fa'un lukmata min alharami yakan ɗaga loma wacce zai kai bakinsa amma ta haramu ila fihi zuwa bakinsa fala yustajabu lahu da'watun arba'ina yauman wannan loma guda ɗaya da ya ɗauka ya kai bakinsa loma ɗaya kawai zai yi addu'a ya ta addu'a tsawon kwana arba'in ba amsa masa wannan hadisi yan uwa hadisi ne bai ifi bai inganta ba a shi hadisin ma a yadda ya zo wanda ya nemi annabi ya masa addu'ar shi ne sa'ad dan abi waqas ba anas dan malik bane haka ya zo a ruwayar imam tabarani a cikin mu'jam al-awsat nasa hadisi mai lamba na 6490 hadisin abdullahi dan abbas allah kara masa yarda sa'ad dan abi waqas shine ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah roƙa min allah ya sanya ni cikin wanda da sun yi addu'a allah yake karba to shine sai annabi ya ga masa haka har zuwa ƙarshen hadisi to amma dai kamar yadda muka ji hadisin bai inganta ba sai dai kuma shi sa'adu dan abi waqas na ɗaya daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda da yayi addu'a Allah yake karba yana ɗaya daga cikin mujabud da'awa wanda ake karbar addu'ar su wani mutum ya taɓa wa sa'adu dan abi waqas qazafi lokacin sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda sayyidina Umar ya tura sa'adu Iraki kasar Iraki a matsayin gwamna saboda haka mutanen iraki musamman mutanen kufa mutane ne fitinannu mutane ne ba su da kirki kwarai da gaske hatta sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda ya sha wahala da su sosai saboda haka sai suka yi suka yi wakilci suka tura da takarda zuwa ga sayyidina umar lallai sa'ad dan abi waqas baya musu adalci idan aka tashi rabon abu sannan kuma ko da abu aka kawo na rabo baya musu adalci wajen rabo sannan kuma sallar da sallah ma da sai dan abu ya ke musu akwai gyara a cikin sallar ku duba sahabin da da ya sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an samu wasu da suka zo daga baya sun ce bai iya sallah suka yi masa shari kala kala suka tura sayyidina Umar sayyidina Umar sai ya tura wakilci yace aje a bincika wannan maganar da suka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane wanda kuma shine ka'ida ta mulki shine adalci tare da cewa ya san sa'adu waye shi ya san falal aljanna ne tun suna duniya yana cikin su amma kaga sayyidina Umar dan Khattab bai ce ai na san sa'adu ba a'a aje a bincika a ga gaske ne saboda kai tura wakilai suka tafi a matsayin wakilan wakilan khalifa lokacin da suka je suka rinka bin masallaci masallaci suna tambayar jama'a dan masallatai galibi nan ne guraren taro jama'a inda za a iya jin bayani daga bakin mutane saboda haka inda suka je suka tambaya sai a yi musu yabo mai kyau a gaya musu magana ta gari a kan sa'ad dan abiwa sai masallaci ɗaya a kufa shine da suka je kowa ya shiru sai wani mutum ya tashi ya ce mu dai wannan abin da aka zo aka faɗa wallahi duk gaske in ya tashi rabo baya adalci sannan bai iya sallah ba sannan kaza faɗa maganganu da yawa to shine sai dan abiyu kas Allah ya ƙara masa yarda yayi ran maza ya ɓaci shine masa mummunar addu'a yace in dai abin da wannan mutumin ya faɗa ba haka bane sharri min dan ya ɓata min suna yace to Allah ka tsawaita kwanakinsa Allah ka fitine shi a rayuwarsa abin da kuma ya faru kenan mutumin nan saboda tsufa sai da ya kasance fatarsa ta nan tagoshinsa ta sako ta rufe idansa saboda girma kuma da wannan shekarun nasa a yadda yake tsohon nan yana tafiya idan yara in mata sun zo wucewa sai ya rinka kai musu tabka yana kai musu kamu kaga wace fitina tafi wannan yana yana cewa wallahi asabat ni da'awatu sa'ad asabat ni da wallahi addu'a sa'ad ce ta kama ni addu'a sa'ad ce ta kama ni to a haka ya rasa haka a cikin fitina Allah ya kiyaye mu yan uwa akwai irin waɗannan mutane da Allah maɗaukakin sarki yake ɓoye yardarsa a cikinsu kai baka sani ba kai da kake mu'amala da shi baka san waye shi ba baka san matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba amma wallahi in ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji min abu kaza wallahi sai Allah ya masa su ne annabi ya ce lau aqsama ala Allah la'abarrau Allah yana da wasu irin bayi da zai ɗaga hannu ya yi rantsuwa ya ce ya ubangiji wallahi sai an yi abu kaza nan take wallahi sai Allah ya zartar masa saboda yadda Allah maɗaukakin sarki yake ji da su na kusa ne ga Allah maɗaukakin sarki amma ni ko kai ba lalle mu sani ba to shi yasa sa'ad yana cikin su tare cewa hadisin bai inganta ba amma lalle ne sa'ad dan abiya kasa yana cikin waɗanda idan suka yi addu'a a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nan take Allah ke karɓa addu'arsa Allah ya ƙara masa yarda mala yace warawal baihaqi bi isnadihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala imam al-baihaqi ya rawaito hadisi da isnadinsa har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum hakika Allah madaukakin sarki ya raba ɗabi'unku da halayenku a tsakaninku kamar yadda ya raba arzikinku a tsakaninku Allah subhanahu wata'ala ya raba ɗabi'u da halaye kowa Allah ya bashi irin ɗabi'ar da Allah ya ga dama ya bashi ita kowanne ɗan adam da kowanne mutum idan ka kalle mu za ga halayen ɗabi'unmu daban haka Allah maɗaukakin sarki ya rarraba ya ba mu kowa wani za ka same shi mutum ne da mai saurin yana da saurin fushi an yi abu sai ya fushi wani kuma kamun ka ga fushinsa sai ka dage sai ka yi da gaske zai daɗe bai fushi ba wani mai yawan sakin fuska ne da dariya wani kuma fuskarsa fuskar shanu ce ba haka ba ne wani mai faran faran ne da mutane wani kuma yana da wahalar sabo sai ku shekara da shi ba ku gama sabawa da shi ba akwai irin halinsa haka Allah maɗaukakin sarki inna Allah qassama bainakum akhlaqakum haka Allah subhanahu wata'ala ya raba ɗabi'unmu kowa ya bashi irin tasa kowa sai ka kalli wace irin ɗabi'a yake da ita ka zauna da shi labi lafiya in kana so ka zauna da shi eh wanda kuma kaga ɗabi'a ku bata dace tare da shi ba shikenan sai har ka sakai taka amma dai dole dole ka ban mutum a ɗabi'arsa yadda Allah maɗaukakin sarki bi shi galibi wannan yana ba mu hala ƴan uwa mutum yana da wata ɗabi'a kai ka ce wa dole sai ka canza shi ya koma yadda kake so baka isa ba wallahi ka bar shi a ɗabi'arsa idan akwai wani abin da yake yi mara kyau wanda yake ya shafi ɗabi'arsa yi masa nasiha ka ji hankalinsa ya daina amma wani zaka samu ba mai son shiga mutane bane haka ne baya son shiga mutane sai ka zo ka takura shi ka ce lalle sai ya zama irin ka wanda kai ba ruwanka duk inda ka shiga nan da na a caccafke a saba da mutane shi ba haka yake ba shi kyale shi a yadda yake wani mutum mai faran faran ne duk inda yake faran faran ne wani kuma ba haka yake ba to kowa kyale shi a yadda yake in kana so ka ji daɗin zama da mutum kowa kalli ɗabi'ar sa karance ta zauna da shi aka sai ka zauna lafiya da mutane shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya raba arzikin mu tsakanin mu kowa aka ba shi dashi wani mai arziki ne da yawa wani mai arziki ne tsaka tsakiya wani mai arziki ne dan kadan wani ba shi da shi wani yana samun arziki tun tun tun yana cikin mahaifiyarsa mai arziki ne dan iyayensa masu arziki ne da yawa haka ya taso a cikin arzikin haka zai mutu haka zai girma a cikin arziki kuma ya mutu a cikin arziki wani kuma zaka samu sai ya sha wahala sai ya girma sai ya yi kai kawo wani sai ya yi tallan doya wani sai ya yi dako a kasuwa kaza wani sai ya yi kaza ƙarshe sai kaza an ce ya zama hamshaƙi mai kuɗi a garinsu sai ya sha wahala wani haka zai taso a cikin talauci ya rayu a cikin talauci kuma ya mutu a cikin talauci haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara kowa an bashi arzikinsa gwargwadon yadda Allah ya ga dama babu wanda ya sai ƙara maka arziki wallahi ko da da kwandala ɗaya daga cikin abin da Allah ya rubuta maka an riga an rubuta an zartar yanzu kawai samu muke duk abin da ka samu dama Allah ya rubuta ka same shi kuma yadda ka ga wane yanzu a saman ka yake arziki haka Allah ya rubuta wallahu faddala ba'dukum ala ba'dun me fil rizqi Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki haka al'amarin yake babu wanda ya canza shi annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi cewa inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu lallai Allah madaukakin sarki yana ba da duniya ga wanda yake so wa man la yuhibbu da ma wanda Allah baya so duniya kyalekyalen duniya abin da ya shafi kuɗi arziki kadarori duk abin da yake na duniya Allah yana ba da shi ga wanda yake so ga wanda baya so haka duniya ta taso tun da har yanzu kuma za ka samu wani musulmi ne mai bin Allah subhanahu wataala Allah ya ba shi dukiya mai yawa kwarai da gaske kamar irin sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda Abdurrahman ibn Auf al-Muradi Allah ya kara masa yarda duk sahabbai ne masu tsoron Allah wanda dukkanin su yan aljanna ne idan ka rantse ba za ka yi kafara ba da shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin su yan aljanna ne amma kuma dukkanin su hamshakan attajirai ne masu kuɗi ne Allah ya ba su to haka an gaje bangaren arna kuma sai ka samu akwai wasu arna ne wanda kwata-kwata ma addinin babu ruwansa da shi ba ma kirista bane ba bai hude bane addinin ma shi babu ruwansa da shi amma kuma Allah ya bashi dukiya mai yawa bai ma san yadda zai da ita ba ba haka bane wani mai cewa Allah uku ne amma Allah ya bashi dukiya wani bai yahude ne Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya duka Allah yana ba da dukiya wani mai albarka dukiya tarin dukiya kwata-kwata ba ma'auni ne na gane wani Allah yana sansa ko Allah baya sansa ba ma'auni ne da ake gane wani mutumin kirki ne ko wani mutumin banza bane kwata kwata ba a gane yawan dukiyar mutum yawan kadarorinsa yawan kudinsa a banki yawan kaza yawan kaza sai ka gane ai tunda wani ya fi dukiya to ya fi ni wajen Allah wannan ko shakka babu a tunani ne irin na arna daga cikin ƙuraishawa da suke gani cewa tunda Allah ya ba su kuɗi a nan lallai a lahira ma sai sun fi sabbai kuɗi tunda Allah ya ba su ‘ya'ya a nan to a lahira ma sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su fifiko sama da sabon da suke ba su da komai a nan wajen shine Allah maɗaukakin sarki ce a fara aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada sai Allah ya ce attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada Allah ya ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda Allah subhanahu wataala ya ce afar aitan ladhi kafara bi ayatina yanzu ya rasulullah baka ganin wanda ya kafircewa ayoyinmu ya butulce wa ayoyinmu ya juya wa manzan da muka turo baya wa ƙala la'uta yanna mala wa walada ya ce lallai wai za a bashi dukiya da 'ya'ya ma idan an koma kiyama yadda yake mai kuɗi da 'ya'ya a nan duniya can ma idan ya je wasu ne masu kuɗi da 'ya'ya a nan a can ma a lahira sai Allah ya ce to a tambaye shi a tsala algaiba shin ya tsinkayo gaibu ne ya gani lahira ga yadda ya ta kasance su ne masu 'ya'ya da dukiya ya gani amittakhadha inda rahmani ahada ko kuma ya riki alkawari a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya masa magana shi da shi ya gaya masa cewa a lahira ma yadda kake a duniya lahira ma aka take ka ko ɗaya babu a ciki ko ɗaya babu a ciki amittakhadha inda rahmani ahada sai Allah ya ce kalla ba haka bane ɗaya daga cikin biyun babu ko ɗaya sanaktubu ma yaqulu da sannu za mu rubuta duk abin da yake faɗa na izgili da kafircewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan za mu faɗaɗa masa za mu ja masa azaba matuƙar ja matuƙar faɗaɗawa wa narithuhu ma yaqulu duk abin da yake cewa za mu gaje shi za mu taskance shi zai je ya same shi wa ya atina fardan zai zo mana shi shi kadai ko kaya babu a jikinsa haka al'amarin yake annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa wala yu'ti dina illa man yuhibbu amma ka sani addini Allah baya ba da shi ga kowa sai wanda yake so addini Allah baya ba da shi ga kowa sai wanda yake so duk wanda kaga Allah ya bashi addini to Allah yana son sani Allah ka ba mu addini me ake nufi da addini yan uwa ba wai kai ba wai kai ka je kai ta karatun addini ba baka aiki da abin da karanta wannan ba shi ake nufi ba ba kuma ka je kai ta kokarin kamanta addini ba tare da kasan komai ba wannan ba shi ake nufi ba abu biyu ake nufi da addini shine Allah ya baka ilimin addini ka san abin da kake yi na ibada sannan kuma ya baka ikon aiki da shi to wannan shine wanda Allah ba addini shi yasa kullun za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai roƙi ilimi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an yake roƙo ilman nafi'an ilimi amma mai amfani shine wanda zaka yi aiki da shi to wanda Allah maɗaukakin sarki duk ya bawa addini lallai ya ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki kuma ya ƙara ƙasƙantar da kansa ga Allah subhanahu wata'ala ya ƙara komawa ga Allah maɗaukakin sarki wajen godiya da kuma roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi akai domin ba kowa Allah yake ba addini kanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi addini faqad ahabbahu tabbas haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya so shi wala yaksi ba abdun malan sai annabi ya ƙara cewa babu yadda za a yi wani bawa ya ya tara wata dukiya haraman ta haramun fayunfiqu minhu ya ciyar daga wannan dukiyar da ya tara ta haramun din fayubarak lahu fi sannan kuma a yi masa albarka a sa masa albarka a cikin wannan dukiyar ta da ciyar babu yadda za a yi wani bawa ya samu dukiya ta haramun inda ya same ta hanyar da ya biya tara ta hanya ce ta haramun sannan ya ɗauka ya ciyar da ita in aka ce ciyarwa ta shafi ciyar da iyalinsa da 'ya'yansa duk wanda ya ciyar da shi yake wajibi a kansa ya ɗauka ya ciyar da su wannan ciyarwar annabi ya ce babu yadda zai Allah ya sanya albarka a cikinta babu albarka a cikinta kwata-kwata wala ya tasaddaqu minhu hakanan ita dukiyar da ya tara ta hanyar haramun ba zai yi sadaka da ita ba fa yuqbalu minhu sannan kuma Allah ya karba daga gare shi a karbi wannan sadakar da ba za a karba ba wala ya turukuhu khalfa zaharihi hakanan ita wannan dukiyar da ya tara ta haramun ba zai batta a bayansa ba bayan ya rayu ya mutu ya kyale ta a bayansa illa kana zaduhu ila nar face sai ta zamto ita ce zaduhu guzurinsa ila nar zuwa zuwa wutar jahannam abubuwa guda uku manzon Allah ya faɗa tsira da abinci tsara tabbata a gare shi 'yan uwa a cikin wannan gabar na farko mutumin ɗaya daga cikin abin nan guda uku da mutum zai da dukiya na farko ya ciyar da iyalinsa wanda suke dole ne wajibi ne samo ya ciyar da su ya tafatar da su ya biya musu kuɗin makaranta ya biya musu kuɗin magani duk abin da ya shafi responsibility nasu ya ɗauka na biyu shine sadaka eh sadaka an ka ce sadaka ta shafi sadaka ta wajibi ko ta ko ta tsawu'i ko mutum yayi zakka ko mutum yayi sadaka ga ƴan uwansa da abokan arziki da mabukata da wanda yake kusa da shi ko kuma bai ciyar ba bai sadaka ba sai ya mace bar dukiyar to kowanne guda uku nan idan ya bala'i ne a kansa in dai dukiyar ta haramun ce ƴan uwa idan mutum na farko ya ciyarwa ya Allah maɗaukakin sarki ba zai sa albarka a ciki ba idan sadaka ya yi ta farilla ɗin zakka kenan ko ta tsatsawu'i ta nafila kenan ita ma Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓa ba idan dukiyar ya bari idan magada su gada wannan dukiya ita ce ta mata jagoranci zuwa wutar jahannama kuma Allah ubangiji ya kiyaye wannan shine sakamakon duk wanda ya tara dukiya ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda mutum ya samu dukiya ta wannan bangaren ba ta haramun kenan kowace irin hanya da ake bi a samu dukiya haramun wannan ya shiga ciki annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa inna Allah la yamhu sayyi'a bis sayyi'i lalle Allah madaukakin sarki baya goge baya shafe mummuna da mummuna yar uwarsa walakin yamhu sayyi'a bil hasan sai dai Allah subhanahu wata'ala yana shafe mummuna ne da me da kyakkyawa dan uwa wannan hadisi ingantacce ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa Imam Al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'ab al-Iman nasa Imam Al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adab al-Mufrad nasa hakanan Al-Allamatu Al-Albani alaihi rahmatullah ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha nasa da kuma sahihu adabul mufrad hadisi ne mala yace wa an ibn umar radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina umar an karbo daga abdullahi dan umar Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ad-dunya hulwatun khadiratun za ku gana ku an sa nabiratin ko ba nunin bace sai ku gyara kha'un ce ad-dunya hulwatun khadiratun duniya hulwatun zaki ne da ita a baki ɗanɗananta zaki ne zau kamar zuma sannan khadiratun koriya ce shar a ganin ido in aka ci abu mai zaki ne kaga mai daɗi ne abinda zuciya take so kenan haka in aka ci abu kore ne kore launi ne da zuciya take son sa ɗaya daga cikin launi mafi kyau kenan shi sa ko tufafin yan aljanna da Allah madaukakin sarki ya tashi wasafa mana tufafin aljanna wani irin kalar tufafi ya sa sai Allah ya ce kore ne aliyahum thiyabu me sundusin khudurun wa istabarak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura tufafin da yan aljanna ya sa Allah subhanahu wataala ya ce kore ne saboda kore kala ce mai kyau shi sa ga hatta kalar ganyen bishiya idan mutum yana zuwa yana kallon sa akai akai masana suka ce yana ƙara ƙarfin ido kallon kalar kore akai akai to abinda wanda yake nuna shine duniya tana da zaki a baki tana da kuma daɗin kallo ma'ana abu ce da zuciya take so ta yarda da ita kuma take ƙawata ta lallai babu ɗan adam inda baya son duniya babu ɗan adam inda baya son duniya aka ce duniya ya shafi kyalkyalin duniya dukiya da sauran abubuwan da suka shafe ta babu duk wanda zai ce maka shi baya san duniya to kawai bai samu bane kawai eh bata zo bane amma kana so ka gane yana so ka baya so bari ta zo shi sa ba a gane zahidi mai zuhudu sai duniya ta zo amma baka da kosisi da gudun duniya mai zakai dama ita guje ka tungushe ita duniya ta riga ta guje ka kamun ka guje ta amma bari ta zo da yawa to sai a gane kana gudunta irin su abdurrahman dan auf kenan tana zo musu suna gudunta zai yi azumi a kawo masa abincin buɗe baki kala kala ya ganshi ya sa kuka ya tashi ba zai ci abincin ba ya ce mutane irin su mus'ab dan umair sun mutu a filin jihadi a uhudu an rasa linkafanin da za a da za a lullube su sai dai a lullube kansu kafarsu ta fito a sa ganye a sa su aka bari haka ya ce mu yanzu gashi nan Allah ya mana buɗi mu muke cin abinci irin wannan abincin da ba zai cike nan ba sai ya tashi ta kawo ko shakka babu wannan zahidi ne ai eh mai gudun duniya ne dan ya gwada an gani amma kai yanzu baka da kosi suka je kai mai gudun duniya ne ba za a gane ba yawwa to lallai duniya tana da daɗi a baki tana da kuma daɗin kallo kowa yana san duniya shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wa innahu lihub cikin suratul wal'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika sai ce wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle dan adam mai tsananin san alkhairi me ake nufi da alkhairi anan kudi duniya dan adam aka ce kowa waye ba dan adam ba anan kowa dan adam ne to Allah ya tabbatar dukkanin mu nan muna tsananin san duniya sai dai kawai wani san Allahnsa da biyayarsa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna rage masa san duniya nan sai ka sai ka samu ba sa masa tasiri wajen su ingiza shi yi abin da ba daidai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace manik tasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi asabahu wa awrafahu jannatahu wanda ya tara dukiya a cikin duniya wanda ya samu dukiya a cikin duniya min hillihi daga halal ɗinsa ma'ana hanyar da ya bi ya samu dukiyar ya bi ta hanyar halal sannan wa anfaqahu fi haqqihi ya ciyar da dukiyar ya kashe dukiyar fi haqqihi a cikin haƙƙinta ma'ana abu biyu ne anan wajen yan uwa samun dukiyar ciyar da ita mutum ya same ta ta halal ya kuma kashe ta ta halal dole ne wannan wani zai samu dukiyar ta halal amma sai ya kashe ta harama wani kuma zai samu dukiyar ta haramu sai je kuma zai kashe ta halal dukkan wani an yi kwado eh da an yi kwado da an yi aikin baban baban giwa duk ba ruwan Allah da shi da wanda ya samu ta halal ya kashe ta haram ba ruwan Allah madaukakin sarki da shi wanda ya samu ta haram ya kashe ta halal shi ba ruwan Allah madaukakin sarki da shi me ake so samu ta halal kashe ta halal shine eh wancan kuma ba a zancen sa wanda zai samu ta haram ya kashe ta haram ke wannan Allah mana tsari da shi gaba daya annabi ce to duk wanda ya samu dukiyarsa ta halal ya kuma kashe ya kashe ta a cikin haƙƙinta asabahu Allah zai bashi lada wa awrathahu jannatahu kuma Allah zai gadan masa da aljannarsa ma'ana Allah zai sa shi aljanna kenan wa man iktasaba fiha malan wanda ko ya samu dukiya ko ya tara dukiya a cikin wannan duniya da take mai daɗi min ghairi hillihi ba ta hanyar halal ba ba ta hanyar da Allah ya tsara a samu dukiya ba ya bi ta hanyar haramun ya bi ta hanyar da Allah baya so ya tara dukiyarsa wa anfaqahu fi ghairi haqqihi ya kuma je ciyar da dukiyar ba ta haƙinta ba ya samu ba ta halal ba ya ciyar kuma ta hanyar da Allah bai yarda da shi ba kaga zulumatun ba'dha fawqa ba'dhin kenan eh duhu kan duhu kenan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce adkhalahu Allah ta'ala daral hawan Allah zai shigar da shi gidan ƙasƙanci ranar tashin alƙiyama shine wutar jahannama kenan Allah ya kiyaye sai ce wa rubba mutakhawwibi da yawa daga cikin mai kutsawa mai dannawa fi mashtahat nafsuhu min haram cikin abin da zuciyarsa take so na haram wanda yake kutsawa cikin abin da dukiyarsa take kauna take riya masa na haramun lahun naru yawm alqiyama annabi ce lalle yana da wuta ranar tashin alqiyama wannan hadisi ingantacce ne yan uwa shi ma babu wata matsala akan sa imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman malam albani ya yi ta haqiqin sa daga abdullahi dan umar haka nan kuma ya inganta shi a cikin silsilatul ahadisu sahiha da cikin sahihul jami' nasa sahihul jami'u saghir nasa ya ce hadisi ne inganci saboda haka hadisin ba shi da wata matsala wannan hadisi shi ma yan uwa babban abin da ke jan hankalinmu a kansa shine lallai duk abin da za ka samu ya kasance ka same shi ta hanyar halal sannan yadda za ka kashe shi wato yan uwa wallahi akwai babban matsala akwai babban matsala wajen samun dukiya da kashe ta dole sai mun yi takatsantsan sosai samun dukiya daban kashe dukiya daban dole ne in ka samu dukiya wato kwandala da ka samu Allah maɗaukin sarki zai maka lissafin ta ya aka ka same ta kwandala sannan kowace kwandala kuma wallahi sai an maka lissafi ta aka ka kashe ta min aina tasaba wa min aina anfaqa ko wa fima anfaqa haka annabi ce cikin abubuwan da kafar dan ya samu ya aka ya kashe dole ne yadda ake gane dukiyar halal shine za ka gane dukiyar halal ta hanyar halattawar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar kai abin da kake gani zuciyarka ta raya maka ba cewa ai abu kaza halal ne ko kuma halattawar alqanunul wada'i shine irin wannan constitution din namu ko da dukiya ta ko da constitution ya halatta maka wata dukiya dan uwa wallahi matakar Allah da manzansa suka haramta maka shi haramun ne in ka ci haramun ne wallahi dan constitution zancen banza ne shirman banza ne doka ce ta wasu mutane kawai da suka zauna suka tsara wa kansu saboda haka ana bin sa ne kawai a bisa larura dukkanin mu a matsayin mu na musulmi ka sawa ranka cewa kana tafiya akan tsarin constitution ne baruratan saboda larura babu yadda zaka amma yanzu za mu samu damar da za mu ɗauko alƙur'ani mu ajiye ya kasance shi ne hakimun bainana mai hukunci tsakaninmu wallahi dole ne sai mun yi haka idan ba haka ba za ku mu shiga cikin wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulai kawmul kafiruna zalimuna alfasiquna Allah ya kiyaye to amma yanzu duk malamai suna bada fatawa akan ana tafiya ne akan constitution saboda me baruratan ba yadda zamu yi ne kawai kullum ka rinka jin wannan a ranka kada ka kada ka saki ranka eh kada ka saki ranka ka rinka ganin cewa ai constitution wata tsiya ce a'a wasu ne kawai kamar ni da kai ne mu tare mu tsara dole ni da kai muna da inda za mu hango wani abu na daidai kuma wallahi muna da gajiyawa mu inda ba za mu taɓa hango daidai akai ba dukkanin mu haka muke kowaye duk basiran mutum ballantana galibi waɗanda suke wannan constitution ka kalla galibin su ba su da karatun addini yadda ya kamata ba su da tarbiyya na addini yadda ya kamata kawai su ne yan boko aka tara suke wannan constitution shi sa ya ga wai doka ce fa amma idan aka bushe iska sai ka ji an ce za a yi amendment wai za a gyara constitution za a dan cire nan a dan makala can a dan zaro can a yi aka kai ka taba ji an ce an gyara alƙur'ani tun da kake ka ji an ce za alƙur'ani garan bawur a amendin ɗin alƙur'ani akwai wanda zai haka babu babu to dole ne duk mu sa wannan araman muna bin constitution ne baruratan idan Allah zai kawo mana canji ta yadda za mu tabbatar da alƙur'ani a matsayin shine mai hukunci to wannan shine abin da Allah ya bautar da mu a kansa saboda haka ana ganin ana gane halal abu kaza halal ne ko haramun ta hanyar Allah da manzansa ba ta hanyar constitution ba ba ta hanyar abin da zuciyarka ta raya maka ba Allah ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu a waja anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala hakanan wannan hadisin ya zo shi ma daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya ce hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mallam yubali min aina tasabal mala lam yubali Allah min ayi babin adkhalahu nara gaskiya ne wanda duk bai damu ba ruwan shi da ta ina zai samu kuɗi ba ta ina zai samu dukiya ta ina zai tara ta bai damu ba yaki halal yaki haram ba ruwansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce to lam yubali Allah Allah ba zai damu ba kwata kwata babu ruwan Allah madaukakin sarki min ayi babin adkhalahu nar ta wace kofa zai sashi a cikin wutar jahannama yadda a duniya bai damu ta wace hanya zai tara dukiyarsa ba shi ma Allah madaukakin sarki idan ya tashi alƙiyama sa babu ruwansa ta wace hanya ta wace irin kofa za a danna shi cikin wutar jahannama babu ruwan Allah madaukakin sarki kaga wannan hadisi shekani da Allah ƴan uwa wallahi da yawa daga cikin musulmi masu amsa sunan musulunci sun ba wa kansu sharaɗi da inda za su samu dukiya ko mai za su sun yarjejeniya da shaidan sun sa hannu sun yarda akan inda za su samu kuɗi ko menene wallahi za su za su ko a yi tsafi ko a yi rufa ido ko a kashe mutum ko a salwantar da rayukan mutane ko menene yan uwa inda za a samu dukiya wallahi da yawa daga cikin musulmi za su ba ma za su ba suna yi suna yi hanyar da ake bi a samu kuɗi ta da yawa daga cikin musulmi yanzu ba mai kyau ba ce ba mai kyau ba ce lallai su sani cewa yadda suke ganin cewa kuɗi shine komai yanzu in kana da shi kai ne mutum in baka da shi ba mutum bane kai za su bi kowace irin hanya su same shi to su sani Allah madaukakin sarki yana nan yana kallon su kuma yana madakata za su zo su same shi sannan babu ruwan Allah madaukakin sarki ta wacce kofa za su shiga wuta shi dai sai ya sa an danna su a ciki Allah ya kiyaye ya kuwa wannan hadisi shi ma Hassan ne Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam nasa wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda kala yace la ay yaj'ala ahadukum fi fihi turaban khairan min ay yaj'ala fi fihi haraman yace ɗaya daga cikin ku ya sanya ƙasa ya rinka cika bakinsa da ƙasa tab yana ci yana gwagwiya shi ya fi masa alkhairi sama da ya sanya haramun a cikin wannan bakin nasa kuma ƙanƙantarsa wannan hadisi ba'ifi ne amma ma'anarsa mai kyau ce ba'ifi ne bai inganta ba a malam bai haƙi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman malam albani ce hadisi ne ba'ifi amma an ka kalle shi da kyau zaka ga lalle haka ne da a ce mutum haramun yake ci a cikinsa wallahi gwanda a ce ƙasa ce a bakinsa ya fi masa sauƙi tare da cewa ba hadisi bane amma ko kai zaka iya faɗin haka inda mutum ya san illar da haramun take janyo masa to ya, ya gwammace ya samu ƙasa ya cika bakinsa da ita sama da me ya rinka cin haram Allah ya raba mu da haram wa qadrawa ko wa qadru ya an yusuf bin as, bin asbat rahimahullahu ta'ala an rawaito daga yusuf dan asbat Allah ya masa rama yace inna shabba haƙiƙa matashi maji ƙarfi idza ta'abbada idan yana bautawa Allah subhanahu wata'ala yadda ya kamata sau da kafa ƙala shaitanu li awanihi sai shaitan ya ce da masu taimaka masa ɗan koransa kenan magoya bayansa sai ya ce da su unzuru min aina mat'amuhu ku je ku bincika mun ku duba ku ga ta yake samun abinci ɗan uwan fahimci wannan da kyau ma'ana wai shaitan idan ya ga saurayi maji ƙarfi wanda ya kamata a ce yana wajen haramun yana wajen saɓan Allah tunda saurayi matashi shi ya kamata a ce duk wani abu na saban Allah yana ciki me dalili saboda shi ne yake kan ganiyarsa yake kan arfinsa baya kawo kansa mutuwa amma galibi dama idan mutum ya girma galibi zaka ga galibi zai koma ga Allah dan yana gani cewa ko doshi zai iya tafi amma matashi fa da wahala to wai shedan idan ya kalli matashi ya ga baya ganin ka duk inda yake na haramu baya ganin ka a gidan shaye-shaye baya ganin ka a gidan mata baya ganin ka a wajen caca gurin kwace gurin kisan kai duk baya ganin ka sai ya tambayi yan uwansa ya ce aje abinci kama a ga me yake yi yake samun abinci wacce sana'a yake yake samun abinci ya ci fa in kana mat'amu mat'amu su'in qala idan aka bincike samun abinci ta haramun akwai matsala a cikin hanyar samun abincinsa qala sai shaidan ya ce da waɗancan mutane nasa da'uhu ya ta'abu wa ya jahadu wa ya ji tahidu faƙad ka fakum nafsahu sai ce da su da uku ku kyale shi ku bashi ya ta'abu zai gaji wa ya ji tahidu zai ta ƙoƙari a cikin wannan ibadar ta sai ta yi amma faƙad ka fakum nafsahu ya isar muku da kansa da kansa aikin da ya kamata ku yi shi ya isar muku shi menene ba so kuke ku tunkuɗa shi wuta ba to shi ya isar muku shi abincin da yake nema ya sa a cikin su ya ci na haramun ne ibadar sa Allah madaukakin sarki dole take da alaka da dukiya Allah ba zai karba ba ba shi kenan ba aikin da za ku yi ku shedanu ku halakar da shi shi yanzu ya isar muku shi shi yake zuwa yi kullun zaka gan shi a masallaci a sawun gaba ko a sawu na biyu ko a kaza sallah ba ta wuce shi a cikin mutane za a gan shi mutamassikun bid-din shabul mutum ne da yake mai riko da addini sosai to amma kuma hanyar neman abincin sa haramun ce harka ce ta kamaya maya sai an cuce su sai an damfaro su sai an yi yan dabarbaru ake samun abinci to shaɗan zai ce da yan wasa ku kyale shi duk abin da zai je ya samu ya sa a cikin sai ci na haramun idan yi addu'a Allah ba zai karba ba to kaga shikenan mala yace إن إجهاده مع أكل مع أكل الحرام لا ينفعه ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم sai ce musu haƙiƙa wannan ƙoƙarin nasa ma akali harami tare da cin haramun da yake la yanfa'uhu babu abin da zai amfanar da shi sai malai ce wa ayyiduhu ma thabata fi sahih wannan kissar wannan labari hadisin da ya tabbata a cikin sahihil bukhari yana ƙara ƙarfafarta min qaulihi sallallahu alaihi wa sallam daga faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi anir rajulil ladhi mat'amuhu haram game da wancan mutumin da muka gabatar da hadisin sa satin da ya gabata shine wanda yake abincin sa haramun ne wa mashrabuhu haramun abin shan sa haramun ne wa malbasuhu haramun tufafinsa da ke sawa a jikinsa haramun ne wa gudhiya bil haram an kuma ciyar da shi da haramun fa anna yustajabu li zalik annabi ce ta za a amsa irin wannan wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi idan ka kalli wannan hadisi ka kalli wancan isar sai ka ga wannan hadisi yana karfafa wancan isar wa qad ruya fi hadithin anna malakan على بيت المقدس ينادي كل يوم وكل ليلة yace wai an rawaito a cikin wani hadisi cewa akwai wani mala'ika da aka ajiye shi a baitul maqdis palestine kenan yunadi yana shela yana kira kullum kulla yaumin kowanne yini wa kulla lailatin da kuma kowanne dare yana cewa man akala haraman wanda ya ci haram lam yaqbal Allah minhu sarafan wala adalan Allah madaukakin sarki ba zai karɓi farillarsa ba ba zai karɓi nafilarsa ba farillarsa Allah ba zai karɓa ba nafilarsa Allah ba zai karɓa ba as-sarfu ma la yace an-nafilatu abinda ake nufi da as-sarfu shine nafilarsa wal adalu ita ce al-fariba duk Allah ba zai karɓa ba wa qala Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah dan Mubarak Allah ya masa rahama yake cewa ɗaya daga cikin magabata tsaran imamu ahmad ɗan hanbali yake cewa la'an ya ce na mayar da wani dirhami guda ɗaya wanda yake na shubaha na maye da shi na ƙi amfani da shi na juyar da shi a habbu ilayya wannan shi ya fi soyuwa a gare ni min atasaddaƙo bi mi'ati alfin wa mi'a ya ce da na yi sadaka da dirhamin dirhamin da yake adadin sa ya kai dubu ɗari dirhami guda ɗaya kawai wanda yake na shubaha akwai shubaha a kansa akwai matsala akwai kai kawo a kansa ban gama tantance halaccinsa ba ko da ban jefa shi cikin haramun ba akwai shubaha a kansa ya ce to in fasa karɓa na juyar da shi ya fi min alkhairi na fi son hakan sama da na ɗauki dirhami guda dubu ko dubu ɗari ne sadaka da shi sai hakan ya fi min alkhairi saboda tsantseni irin na magabata waja anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya zo daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annabi ya ce man hajja bi mali haramin wanda ya aikin hajji da dukiyar haram faƙala sai wanda ya aikin hajjin ya ce labbaika ya yi talbiya yake labbaika allahumma labbaika ƙala malakun wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah zai ce da shi la labbaika wa la sa'adaika ba amsa maka ba ba amara ba da kai hajjuka mardudun alaika hajjinka abun juyarwa ne a gare ka ba a bukata ‘yan uwa wannan nassi na hadisi bai inganta ba ibn al-jauzi ya kawo shi a cikin ilal malam albani ya ba'afa shi a cikin سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وآثارها السيء آه ما لا البانيا يضع فاشا أتكون للتابي ناسا بإنجان تبا ما ديما أنا سمي كيو تيكا ميدا مكا قباتر أبايا للي دوان دي تهرام يجي أيكين هجر إتا الله بذكر بابا سبو دا حديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وانا حديث يكو إنجان تتسيني كو داون نبي إنجان تبا وروى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال imam ahmad dan hanbal ya fitar a cikin musnad nasa ya ce daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce manishtara thauban wanda duk ya sai tufafi bi asharati dirahim da dirhami guda goma ya sai tufafi na sawa da dirhami guda goma wa fi thamanihi dirhamun min haramin a cikin wannan farashin da ya biya kuɗin tufafin da aka bashi akwai dirhami kulli ɗaya na haramun a cikin goman nan لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa karɓar sallar da ya yi da wannan tufafin yana jikinsa ba duk lokacin da ya sa tufafin ya sallah to sallah ba za ta karɓo ba wannan hadisi yan uwa shi ma ba ifi ne bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala albaniya ba a fashi wa qala wahab ibn al-wird malam wahab dan wird yace law qumtu qiyamas sariya yace da zan tsaya irin tsayuwar da dirka take ginshiki kuma wannan ginshiki na masallaci ka taba gani ya motsa baya motsawa yace to da zan tsaya irin wannan tsayawar saboda ibada saboda mai da hankali ga Allah maɗaukakin sarki ko motsi ba na yi ta ibada irin tsayawar dirka ta masallaci ma ya ce ma na fa'aka hatta tanzura ma ya da hulu baka ya ce to wannan tsayuwar da kai kake ta wannan ibadar babu abin da za ta amfana da kai hatta tanzura har sai ka duba ka ga ma a halalun halal ne am haramun ko kuma haramun ne wannan nassoshi da muke karantawa daga magabata da wanda makarantu a baya daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi banda na alƙur'ani ya kuwa suna da tasirin da ya kamata mu kalle su mu ƙara kallon su lalle cin haramun matsala ne wallahi bala'i ne a rayuwa yan uwa duk yadda za ka yi duk yadda zamani ya kai ya komo duk yadda tsanani ya tsanani dan uwa kada ka ci haramun wallahi wannan shawara ce kada ka ci haramun ka guje wa haramun domin shi matsalar haramun zai baka matsala ne a lokacin da kake matuƙar buƙatar lada lokacin da kake matuƙar buƙatar taimako a lokacin haramun zai baka matsala don ka'ida da haramun ɗin da ya shiga cikin cikin mutum ko ya sai wani abu da shi ba haƙƙinsa ba ne wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan abin ranar tashin alƙiyama ya biya mai shi kayansa ka'ida ce wannan sai Allah ya karɓa daga wanda ya zalunta a mai da shi zuwa ga wanda aka zalunta a ranar tashin alkiyama dole ne ba buƙatar sai na gaya muku kuma da cewa da me za a karɓa a lokacin kowa ya sani ba ka da naira a lokacin ba ka da kadara da ka aje a lokacin ba ka da kuɗin gida ba ka da na waje komai ba ka da shi komai ba ka da shi babban abin da ka fi buƙata a lokacin shine ladanka ladanka to a ciki za a maka wa wasu Allah ya kiyaye mu malaci wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace la yaqbalu Allahu salata mri'in Allah baya karɓar sallan mutumin da wa fi jawfihi haramun a cikin cikinsa akwai haramun hatta ya tuba ila Allah ta'ala minhu har sai ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki daga wannan haramun ɗin in ji Malam Abdullahi ɗan Abbas wa ƙala Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Allah maɗaukakin sarki masa rahama ya ce man anfaqa al-harama wanda ya ciyar da haramun fi ta'ati a cikin bin Allah maɗaukakin sarki haramun ne mutum ya ɗauka sai ya ciyar da shi cikin bin Allah misali mutumin da ya ɗau duke sai ya gina masallaci gina masallaci bin Allah ne biyayya ce ga Allah maɗaukakin sarki misali mutum da ya ɗauki dukiyarsa ya gina makaranta da Allah maɗaukakin sarki ko mutumin da ya ɗau dukiyarsa ya gina bohol ko ya sai ƙur'anai a karanta ko duk wani aikin da yake ɗa'a ya ciyar da mutane da azumi don ya samu lada duk wani aikin ɗa'a ne amma sai dai kash ya ciyar ne da dukiyar da take ta harama annabi tsira da aminci malam abdullahi dan abbas yake cewa malam sufiyanu sauri yake cewa kaman tsahura tsauba bilbauli kaga irin wannan daidai yake da mutumin da yake kokarin tsarkake tufafinsa amma fa da fitsari wai tufafinsa ya yi datti najasa ta hau kansa yana so ya wanke sai ya samu fitsari kuma sai ake ake zuba masa fitsari yake wankewa kaga shine abinda bahaushe yake cewa da bankwalo kenan eh da bankwalo kenan ya ce wa thawbu la yutahharuhu illa alma shi tufafi babu wani abu da yake tsarkake tufafi idan najasa ta taba shi sai me sai ruwa kawai sai ruwa wa dhanbu la yukaffiruhu illa alhalal hakanan kuma babu abin da ke kankare zunubi sai me sai halal sai halal ita sadaka ana yin ta ne don ta kankare maka zunubi to za ka yi sadaka don zunubin kai fita amma kuma da dukiya haramun kaga da bankalo kenan kamar ka samu tufafi ne mai najasa ka rinka ka ƙara masa mai najasa a kansa to duk ɗaya ne haka mutumin da ya je ya ciyo dukiya haramun kuma yake mai yake ciyarwa da ita ko yake gina masallaci da ita duk ɗaya ne wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah ya ƙara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram ba zai shiga aljanna ba duk jikin da aka gina shi ta hanyar haram duk jikin da ya yi guziri ya ci daga haramun to babu shi babu shiga aljanna wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi da ibn hibban malam bai ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da isnadi da yake hasan to ina gani ana ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala saboda in muka tabbata za mu kai karshe ba sai mu tashi an zai da bin arkam kana li abi bakrin gulama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ya mana tsari da haramun da cin haramun da ta'ammali da haramun gaba ɗaya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله